tabbata yana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam a kashe wannan abu ya yi mata shafi idris da nabi hadal mahdari wa sa'i fi bin zatin tajma da zabari yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa yau barakatuh
yau nawa ga wata yau biyar ga wata rabiul awwal hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sana alif dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin ga watan Septemba 2023 za mu tashi a kasuwa da dausayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama mu ma dai na ashirin da to ah, alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam rasulullahi idan mu manta ba jiya mun tsaya kan lokacin da ah, mutanen al'ansar mutanen suka zo daga Yasriba su 70 da mata guda biyu suka zo suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan annabi ya ce su kawo mutum biyu a mutum goma sha biyu daga cikinsu waɗanda za su kasance kamar jakadun manzon Allah a- a zuwa ga jama'arsu da suka zo aka yi wani sai aka ji shaidan ya yi wani irin ƙara wanda ba a taɓa jin irin maganar da ba a taɓa jin irin wannan ƙarar ba yana cewa ya ahlal jabajin hallakun fi muzammam wa آه، إثبات معه فقد جمعوا ليحاربكم yace ya ku mutanen jabajir jabajir shine mutanen da su- inda ake zama amina don da aikin hajji wani wajen mina shine jabajir shin ba ku ji abin da muzamman a bakin shi can yana kiran man- ah, suna kiran manzala da wannan kalma amma ba za ma mu fassara ta ba wanda ya san larabci ya san me ake nufi da wannan kalmar yace ba ku ji abin da manzala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa tare da jama'a abin da manzala ta- da jama'a ta suka haɗu ba sun haɗe domin su zo su yaƙe ku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anannan Allah tababbe ne yake wannan magana ya kai ba- ya kai ya kai maƙiyin Allah da sannu sai ka taɓe taɓewa ka ta tabbata saboda haka su mutanen al'ansar sun da ta wani mutum ne kawai sai annabi ya jiyo gare shi ya ce ku koma mazauninku sanda dama ai a wajen amina ake a zaune ai ko saboda ayyamu tashrik ne yace ku koma haimomin ku kwanta ku je ku yi bacci sai ɗaya daga cikin su ya tashi wanda ake kiran shi da Abbasu bin Ubarat bin Nadla yace ya Rasulullah kai mana izini lanami lanna ala alimina bi asyafina gara kai mana izini sai mun hau kan mutanen duk minan nan da takubban mu gobe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lam umar bi zalik har yanzu ubangiji bai mun umarni ba in yaɗi kowa sallallahu alaihi wasallam Ka'ab bin Malik da idan man aya bisan sa nake faɗa ko? Ka'ab bin Malik ya cigaba da faɗa yace maka dawo haimomin mu muka kwanta maka bacci da safiya ta yi sai ga runduna nan wai su manya manyan Qurayshawa suka zo suka same mu suna zuwa suka sa wa- inda muke zo suka ce ya ku mutanen Khazraj na gaya mana jiya cewa idan aka ce Khazraj ana nufin Ausu da Khazraj din nasu ya ku kazaji mun ji labarin cewa ji'tukum tastakhrij ji'tum ah, tastakhrijuna sahibana min baini azhurina kun zo za ku fitar da mutumin namu wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga tsakiyar mu ku sani kuma kun yi mai mubaya'a cewa za ku yaƙe mu ku sani mun rantse muku da ubangiji babu wanda muke ji- muke kin mu yaƙi tare da shi a duk cikin larabawa sai ku saboda abin da ke tsakaninmu da ku ba mu so mu yaƙi tsakaninmu kan ku taso da yaƙi da zai kan ku taso da adawa tsakaninmu da ku sai mushrikan cikin su wanda suka taho daga Yasiba da na ga muku ra- eh, jiya tare da mushrikan da musulman suka taho musulman suka ja gefe a koyi suka je suka yi mu baya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sai mushrikan cikin suka ce mu wallahi ba mu san zance ba ba mu san abin da ya faru ba kafin malik ya ce kuma daga siyan ba su san abin da ya faru ba dan akwai duk muka yi wannan abin namu shine shi kafin malik yake yake faɗan waɗanda suka yi wani su ba'ari na jama'a da suka yi mubaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani baiti nasa yake cewa fa abdu ubayyin innahu fala ra'ayuhu wa hana ghadatu sha'a- sha'abi آه، والهين واقع أبى الله ما منتك نفسك إنه في مرصاد أمر الناس راء وسامع وأبلغ أبا سفيان أبا سفيان أن قد بدا لنا بأحمد نور من هدى الله ساطع فلا ترئيا في حشد أمر تريده وعلب وجمع كل ما أنت جامع ودونك فاعلم إن نفد عهودنا أباه عليك الرهد حين تبايعوا أباه البراء وابن عمرو كلاهما وأسعد يا أباه عليك ورافع وسعد أباه سائدي سائدي ومنذر لأنفك إن حاولت ذلك جادع ومبن ربيع إن تناولت أهده بمسلمه لا يأني عن ثم قامئ وأيضا فلا يؤيكه ابن رواحة آه وآه وأخفاره من دونه ثم ناكئ وفاء به والقو والقوقلي يبني سامت بمندوحة أما تحاول باكئ أبو حيثم أيضا وفي بمثلها وفاء بما أعطى من الأهد خانئ ومبن آه هدير إن أردت بمطمئ قال أنت عن أحموكة أو أهموكة غير نازئ وسعد أخو عمرو بن عوف فإنه دروه لما حاولت ما المر- ما ال- ما الأمر مانع ولاك نجوم لا يغبك منهم عليك بناس في دجى الليل راجعون a gurguje abin da yake faɗa a wannan baitin ku je ku sanarwa da Abu Sufyan shugaban naku cewa alƙawarin da muka ɗauka da tsakaninmu da shi na cewa za mu haɗa a? za a mun- mun yi alliance da su to mun mun kwance kuma abinda suke nema a gurin mun cewa wai mu ba- mu bar bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu zo mu haɗu da su mu yaƙe shi a- ba abubuwa bane masu yi sai lissafo mutanen da ba za su taɓa yadda ba akan wannan wannan sharaɗin wannan bai'ar ta saba da bai'ar da aka yi ta farko bai'atul akbatul ula saboda ita bai'atul akbatul ula an yi ta ne lokacin ba a farlanta a ba a ba a izinin yin yaki ba shi kuma wannan na biyun Allah subhanahu wataala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam izinin yin yaki wannan kenan Imam Ahmad ya rawaita daga Ubad bin Samit Ubad bin Samit radiyallahu anhu yana daga cikin waɗanda suka zo suka yi bai'a a wacin saniya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin mutane goma sha biyun da mutanen Yasriba suka zaɓa ya zamanto a jaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin jama'arsu yana cewa mun yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a cewa muna tare da shi a halin kwanciyar hankali da halin yaƙi mun kasance ni na kasance ɗaya daga cikin mutane goma sha biyu wanda annabi ya aika ya aika su zuwa ga jama'arsa ya ce mun yi mu baya ga manzon Allah Allah sam'i wa tsa'a fi man sha'ina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa la nunazi'u al-amra ahlahu wa an naqula hatta aisu ma kunna wa la nakhafu fillahi lawmata la'in mun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai'a akan zamu bi shi sau da kafa cikin jin daɗi da rashin jin daɗi cikin kunci da walwala ba za mu yi kokawa da mutane ba akan lamari duk abin da yake na mutane za mu bar musu al- al'amarinsu kuma za mu faɗi gaskiya a duk inda muke ba za mu ji tsoron zargin mai zargi ba a cikin lamarin Allah wannan kenan yace bayan Allah subhanahu wata'ala ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izinin yaƙi sai wa'innan mutanen ne sai da muke kira al'ansar da za su zamanto madina suka zo jama zala suna sama suka yi mai mubaya'a suka ce za za mu taimake ka za kuma mu taimaki duk wani wanda yake musulmi a karkashin ka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan a- eh, eh, labarin ya ga wannan bai'ar da mutanen madina suka yi masa sai ya yi izini ga waɗansu daga cikin jama'arsa na daga musulmai su fara hijira daga makka zuwa madina shi ya zauna a madina bai fita ba a afuwar ya zauna a makka bai fita ba yana jiran umarnin allah subhanahu wa ta'ala imam al-bukhari ya rawaita a cikin sahihinsa daga barra'u bin azim radiyallahu anhu ma ya ce shi barra'u bin azim ya ce awwalu man qadima ilayna min makka mus'ab bin umair wa bin umm maktumin summa qadima ilayna ammar bin yasir summa bilal ya ce radiyallahu anhu ajma'in farkon sahabban annabi da suka fara yin hijira gabanin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina daga Makka akwai Mus'ab bin Umair mun ba da labarin sa jiya akwai Abdullah bin Umm Maktum mun ba da labarin sa jiya yace sannan kuma akwai Ammar dan Yasir sannan akwai Bilal dan Rabah yarda Allah ta kare da annabi baki daya a daga kuma farko farkon waɗanda suka musul- eh, suka hijira daga Makka zuwa Madina akwai Abu Salama da matarsa Ummu Salama da kuma ɗansu Salma ɗin sun yi hijira daga Makka zuwa Madina wanda tarihin ko kissar hijirarsu abu ne wanda yake taba zuciya mai matuƙa abu ne mai- mai mai ban tausayi matuƙa gaya ibn ishaq ya rawaito da isnadi hasani daga ita um musulman radiyallahu anha ta ce lokacin da abu salma mijina abu salima mijina yake son shine salima namiji kenan salmatu mace yake son ah, ya yi hijira daga maka zuwa madina ya je ya ɗauko raƙuminsa ya ɗauko raƙuminsa ya ɗaura ni akan raƙumi ya ɗauki ɗansa salma salma ya ɗaura shi akan cinyata shi kuma sai ya jawo ah, raƙumin ya rike linzamin raƙumin ya tau yana towa yana towa yana kan hanya sai a mutanen a ƙabilar kabilar bani mugirata bin abdullahi bin umar bin al-makhzum Ba- eh, wata kan kabila ce tun makhzumiyya ita kuma wannan kabila ta bangaren mugira su ne banu mugirata bin abdullahi bin umar bin al-makhzum sai suka haɗa shi akan hanya da suka haɗa shi akan hanya sai suka ce da shi hazi nafsuka kad ghalabtana alaiha ara'aita sahibaka sahibaka hazihi alama natruka tasiru biya fil biladi mun yadda ka fi karfin mu kai zaka tafi kai hijira ka bar maka ka tafi madina amma kai kana tunanin wannan matar taka za mu kyale maka ita ne ai matan nan taka dangin mu ce clan din mu ce kabilar mu ce an fahimta ko a a kabilar ma ta makzumiya ita bangaren banu mujira take saboda ita sunanta a a sai da ummu salma ko binta abi umayya bin al-mugira bin abdullahi bin umar bin al-mahzum an gane ko sabida ka su mutane da suka da abu salma su kabilar banu mugira ne kaga kenan yan uwanta ne ko sai suka ce to ba za mu kyale maka ita ba ka tafi da ita ya za mu kyale maka ita idan kai ka fi karfin mu kai za za ka kana bari kana tunanin za mu kyale maka mu kuma yar mu yar dangin mu ka tafi da ita mali mai sirba sai suka kwace ta suka jin suka jalin zamu suka kwace ta da suka kwace ta a wannan kokowar kwace ta sai kuma banu abdul asad suka gani su ma banu abdul asad din nan su kuma dangin abu salma ne kaga abin da zama sau rigimar dangi duk da shi ma wannan abu salma din nan shi ma ban makhzumi ne shi ma dan banu makhzumiya ne amma ba ta bangaren banu mugira ba domin shi sunansa a- a- a- abu salma abu salma a- a- a- bin abdul asad shi sa aka ce banu abdul asad abu salma bin a- bin a- abdul asad bin hilal bin abdullahi bin umar bin makhzum a inda ita kuma take a- a- a- a ummu salma binta abi umayya bin al-mujira bin abdullahi bin umar bin al-makhzum kaga shi ya fito ta bangaren abdul asad ita ta fito ta bangaren banin a- a- mujira shi ne kawai bambanci sai suka ce to in dai haka ne kuwa kun kwace masa mata saboda danginku ce to mu ma wallahi ba za mu bata da ɗanmu ba salma ai mu ma shi ne ya haife ta shi ne ya haife salma shi ne ya haife shi san da ɗa na uba ne sai suka kwace take cewa da suka suka yi fushi suka zo suna fusgar ɗana ina ja suna ja ina ta ce ina gani da ido na lokacin da suke fusgar ɗana sai da fata jazabo ibni hatta hala uyada hatta da suka tsinke hannun la hawla wala quwwata illa billah kai ta ce suka tafi suka ɗauke a banul abdul asad suka ɗauki ɗansu shi kuma mijina ya tafi ya ta ce fafar rika baini wa baina zauji wa baina walidi aka raba tsakanina da mijina aka raba tsakanina da ɗana la haula wala quwwata illa billah babu wanda zai san wannan matsayin sai macen da ta taɓa rabuwa da ɗaya ko ta taɓa rabuwa da miji aka raba ta da ɗanta ta san me wannan bala'i saboda haka ta ce ak suka dawo da ni fa kuntu akhruju kulla gadatin illa al-badaha'i fa ajlisu fala azalu abiki hatta umsi sanatan aw qariba minha da na dawo suka dade ni gida duk safiya ta Allah zan fito in tsaya a farfajiyar maka ina kuka ba zan dina kuka ba har yamma sai da nayi kwanaki sai da nayi shekara guda ko ko shekara guda ba dan kwanaki kaɗan ina kan wannan ina cikin wannan lamarin saboda san me sun raba ta da ɗanta sun raba ta da mijinta sun a gabanta tana ji tana ganin an fasgi ɗanta an karya mai hannu tana ji tana gani ba ta da kuma abin da za ta iya aikatawa ba ta da ƙarfin da za ta iya ƙwace ɗanta daga hannun waɗannan mutanen ba ta da wani aiki sai kuka haka kullum take fitowa ta yi kuka tun daga safiya har yamma sai da ta shekara guda ko ku- shekara guda ba wa yansu yan kwanaki haka fa wa'annan bayan Allah suka suka karɓi irin wannan imtihani don su ɗauko mana wannan addini duk wannan abin da ta shiga bai saka ta ta ji ɗar ta fita daga addinin musulunci bai saka ta ta yi ridda ba bai saka ta ta ga cewa bari ta haƙura ba ta da addinin nan baki ɗaya duka irin wannan wahalar sahabbai suka sha har suka kawo mana wannan addinin gida da jimu muna cikin kwanciyar hankali muka ɗauki addini to kai ne ka gani na intanet Hmm? idan ka haɗa kanka da wayannan bayan Allah Hmm? me ka gani na intanet idan ka haɗa kanka da irin wayannan bayan Allah saboda haka abinda ake bukata yi haƙuri jira jira sauƙi daga wajen Allah sauƙi zai zo bari ku ji labarin ita ma yadda sauƙin ya zo mata saboda haka ta ce haka na zauna ina wannan ta ce wata rana sai ga wani mutum daga cikin 'yan uwan 'yan uwan babana ya zo wucewa sai ya ji tausayina da ya ji tausayina sai ya tara jama'a sai ce ala ta juna hazin miskina ya ce ba za ku fitar da wannan miskinin ba farraqtum baina wa baina zawjiha wa baina waladiha kun raba tsakaninta da mijinta da ɗanta ku ji tausayinta ku kyara ta tafi wannan sai suka ce da ita ila haƙi bi zaujiki in shi ki ta shi ki tafi wajen mijinki in kin ga dama bayan fa shekara guda ta shi ki tafi wajen mijinki in ga dama kaga taimako daga Allah kawai wani mutum ne ya zo wucewa daga cikin danginta kuma ta yi yana maganta ba yau ba ba gobe ba. amma rana ɗaya da da wata kan sauki da taimakon Allah zai tajalli sai kawai ya zo ya ce to a mata aka su ma sai rama ta shiga zuciyarsu Allah ya sa musu dan karfi suka ce tafi wajen mijinki ta ce na zo na ɗauki raƙumi na na hauka raƙumi da na to su kuma banu abdul asad a guri da yake zaune da suka ga an yaka ni su ma suka jefo min ɗana na karɓi ɗana na ɗaura shi akan cinyata na haukan raƙumi na nufi ya sirba ban san hanyar da zan je ma ya sirban ba ban taɓa zuwa ba babu wani mutumin da muke tare da shi ta ce ina ta tafiya na sa a raina duk inda na ga mutum idan na ga zai cutar da ni zan salama mai sai da na zo wani waje da ake ce mashi tan'im kawai sai na haɗu da Usman bin Abi Talha ko Usman bin Talha bin Abi Talha yana gani ya ce ya binta Abi Umayya ya ke binta Abi Umayya ina za ki je haka ke kaɗai ta ce zan tafi wajen mijina mai sirba ya ce ke dawa ta ce wallahi bayan da kowa daga ni sai Allah sai wannan sanawa da ya ga haka sai ya ce wallahi ba zan baki ba kafiri ne shi wannan Usman bin Abi Talha din kafiri ne a wani lokacin amma zai musulunta nan gaba idan muka zo bangaren Hudaybiya ya ce ba zan ba zan kyale ki haka ba ya ce ta ce sai ya karbi linzami na linzamin eh, sakun zakumi yana kasa mu muna sama yana jin mu, yana jin mu, yana ta tafiya da mu da kanta take cewa wallahi ma sahibtu rajulan min al-ardi kadin ara annahu akramu min Usman bin Abi Talha wallahi ban taba haduwa da mutum a cikin larabawa ba da nake tunanin ya kai Usman bin Abi Talha karamci tace mun kasance haka muke tafiya yana ƙasa muna sama ku duba ku ga sahara ku duba ku ga zafin ranar makka a wannan lokacin ta ce haka zai ta jan mu har sai dare ya yi idan aka zo inda za mu sauka muka samu wani ɗan bukar za mu sauka sai ya zo idan ya zo sai ya sassauko da raƙumina idan ya sassauko da raƙumina ya ɗan ƙulle shi idan raƙumin ya ya durƙuso sai ya ja baya ya tafi can gefe saboda kada in zo wajen sakowa ya ga ko tsaraici na ko na bana jiki sai ya ja can gefe sai na sauka bayan na sauka sannan ga mai na sauka ya dawo ya ɗauki raƙumin nawa ya ja shi can ya samu wata bishiya ya ɗaure shi shi kuma ya kwanta a ƙarƙashin bishiyar nan ta ce kuma idan safiya ta yi haka zai zo ya janyo raƙumin ya kwantar da shi sannan ya ja baya har sai na zauna na daidaitu a zaman da nake yi sannan in mai magana ya zai ɗauka ya ja haka muke yi yau da gobe yau da gobe muka yi tatowa har sai da muka iso ya sariba muka zo daidai diyaru bane amr bin aufin bi kuba kenan sai da muka zo daidai kuba kaga da ɗan tsawon takawa zuwa dai madina annabi ya kasance lokacin ita ce mijina abu salma shi kuma a nan wajen ya sauka sai da muka zo daidai mun kusan shiga uban sai ya kalle ni sai ya ce ha za mu zil zaujiki wannan shi ne gidan mijinki nan ne inda mijinki ya sauka saboda aka fada kiliya ala barkatillah shiga tsarasa a cikin albarkar ubangiji ya juya ya koma makka a ƙasa la haula wala quwwata illa billah haka Allah yake kawo taimakon sa min haisu la ta tasib ta inda ba ka tunani sai Allah ya kawo taimakon sa da kanta take cewa fa wallahi ma arabtu ala baitin fil islam asabahum ma asaba ala abi ala abi salma wallahi ni ban ga wa'insu mutane wa'insu 'yan gida ba wanda suka ɗanɗani imtihani a cikin musulunci kamar yadda mu 'yan gidan abu sama muka ɗanɗani imtihani wala a rasu rajulan kaɗin min al'arabi kana akramu subatin min usman bin abi talha kuma ban taɓa ganin wani mutum a cikin larabawa ba wanda yake da kyakkyawan mu'amala kamar usman bin abi talha Allah ya ba mu kyakkyawa to kaga yadda ta ƙara so daga cikin sahabban da suka je suka yi hijira zuwa madina gabanin manzala ta sama akwai sahabi rumi sahabu bin sinan ar-rumi sahabi bin sinan ar-rumi shi ma ya hijira ya to a ina ji ibn hibban ya rawaita a sahihinsa daga wajen abi usman al-mahdi yace sahabi rumi da yazo zai yi hijira daga makka zuwa madina ya ciwo kan hanya sai ƙuraisha kafirai suka suka tare gabansa suka ce kai da ka tashi ai kai ba ɗan garin maka bane ba kai da ka to da garin ku talaka fitik ba ka da ko kabo ka zo nan ka fara ɗan kasuwanci ka tara arziki shine yanzu za ka zo ka tattara arzikin naka ka tafi ba ka ita ba ba zai yi ba da ya buɗe baki zai ba su amsa babu kaiwa da kawowa babu tunani ba komai ya ce kuna a tunaninku idan za ku yadda in ɗauki duk abin da na mallaka in ba ku ku tsare ni in tafi wajen manzo Allah suka ce inda za ka ajiye duke babu komai ya ce to na ajiye duk abin da na mallaka daga ni sai riga jiki na ku tafi da labari ya zo manzo Allah ya ce rabiha suhaib rabiha suhaib hakika suhaib yayi ciniki da shi da Allah kuma ya ci riba hakika suhaib yayi ciniki shi da Allah kuma ya ci riba la hawla wala quwwata illa billah a jama'a kun jin bayyana aka sha wahalar nan haka zalika sayyidina umar da sayyidina umar bin khattab da ayyash bin abi rabi'at al-makhzumi da da ayyash bin rabi'at al-makhzumi da hisham bin al-asi bin wa'il an-nisahli su ma suna cikin da suka zo su hijira a ibn ishaq ya rawaito da isnadi sahihi daga sayyidina umar dan khattab din yace nazo mun yi hada mitin da ni da ayyash bin abi rabi'at al-makhzumi da hisham bin bin al bin al-asi bin wa'il misahli mu uku muka zo wata bishiya wanda take wani dan kududdufi ko ƴar korama ta bani jifa muka ce ku zo gobe da safe mu yi hijira kada mutane su sani mu yi hijira mu tafi madina kaga duk gabanin annabi ya tafi ne sai suka ce amma a sussuban fara ta yi mana anan duk wani wanda ba mu gan shi a nan ba a cikin mu duk wanda ba mu gan shi ba a nan a cikin mu idan lokaci ya ba mu gan shi ba to mun tabbatar an kame shi kada mu jira shi kai a wuce in dai lokaci ya ɗaya daga cikin mu bai zo ba a tafi saboda ta yiwu sun san planet din da nake yi saboda haka sai umar ya ce da rai da asuba ta yi na taho ina zuwa sai na zo na tar da ayyash bin abi rabi'atul makhzumi ya ma riga ni zuwa wajen muka jira muka gaba mu gai hisham bin al-azib bin wa'il muka ce a to wannan an fitine shi kenan ashe ku an fitine shi din ya fitine saboda haka yace muka taho madina a muka sauka mu ma a diyaru a diyaru bani a diyaru a bani amr bin auf a kuba kenan a gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kenan yace bayan mun zo kaga shi wancan hisham dan ati dan wa'il bai samu zuwa ba an ɗan uwansa sun gane sun kame shi sai Abu Jan bin Hisham da Haris bin Hisham suka biyo sawu suka to ya sari ba saboda wajen wa suka zo suka zo wajen Ayyashu bin Abi Rabi'at al-Makhzumi saboda me saboda shi Ayyashin nan Ayyashin nan cousin din su ne eh dan dan baffan dan baffan Abu Abu Jan ne dan baffan Abu Jahl ne, ya haɗu da Abu Jahl ta bangaren baba ya haɗu da Abu Jahl ma ta bangaren mama ko ta ina kuma shi dan uwan babarsa ne dan uwa ne a wajen babarsa Abu Jahl saboda haka sai suka zo wajen sa da suka zo wajen sai suka ce maka mun zo maka mun kawo sakon ma baka ne babarka ta ce a gaya maka kai ayyashi wallahi ba za ta taba amfani da kuriya ko kwamta taje gashin ta ba kuma ba za ta taba yarda ta samu wata inuwa ta jingina a cikin inuwan nan ba har sai ta ganka kullum in safiya ta za ta zo na tsakiyar ranar garin maka kuma za ta bar gashin ta komai zai faru ba ta taje shi ba balle a wanki saboda haka ka tau tana neman ka da jin haka sai ya ji tausayin uwarsa abin ka da da uwa sai ya ji tausayin cewa bari ya koma sai sai da umar ya ce mishi na rantsuwa da Allah mutanen nan ƙarya suke ma so suke su fitine ka da mahaifiyarka kada ka bi su ina hana ka kafa su fitine ka ga addinin ka fa wallahi law qad aza ummaka alqamalu la tashaddad idan kwakwata suka cika kan babu taka ta yi kasan zai zama umar malam imanin nasu ba nan kowa bane ba nan mijin imani gare shi ya ce rabu da ita idan ta ce ba za ta ba za ta taje kansa ba idan kwakwata sun cika gashin ta taje walau aza hurru makka lasta zallat idan zafin makka ya taba ta ba wanda zai ci mata ta samu inuwa je sai ce a to shi ke na yadda amma ni gaskiya sai na je na na barrantar da rantsuwar uwa ta bi ma'ana sai na je na cika mata alkawari sannan dama ina da wata dukiya a maka zan je ɗauko sai sai na umar ya ce mashi wallahi na san ka san cewa ina daga cikin mazajen larabawa masu yawan dukiya idan dan dukiya ne na yadda zan ɗauki duk abin da na samu in raba shi gida biyu in baka la haula wala quwwata wannan wani irin imani ne mala imanin da muke muke da wasu ba za ka ba ka iya ciyar da makocinka yana jin yunwa ba amma za ka ci kaza a gidanka Allah ya kyauta saboda haka sai da Umar ya ce zan ɗauki dukiya ta komai yawanta mu raba ta gida biyu ka ɗauka an ɗauka ya dauki ya ce shi da sai sai da Umar ya ce to sai da na riga na ga ka takura wa kanka lalle kana so ka tafi to ga taguwar nan tawa fa inna hanna jibatun zalu wata kan taguwa ce kosasshiya mai karfi mai saurin gudu idan ta tasa idan ta idan ta kama hanya ba a ba a cin mata falzim zahraha ka dawwama akan wannan taguwar tawa fa in ra'aita raiban minhu idan kaga wani dan kokonto a tattare da su ka gudu ko ya karfi kan akala ka gudu sai ya ce to saboda haka suka tawo kan hanya ya hau kan taguwar sai na umar sun tafiya sai da aka yi nisa sai abuja algogan naka sai ya kalle shi ya ce ayyashu wallah wannan wannan raƙumin na na gaji da shi na matsa ne shi na gaji da shi da Allah ka dan goya ni akan naka ma ba wai ka wani aro ba goya ni yace to sai da sai da kasar raƙumi ba a hawa sa haka dole sai ya kwanto sai da raƙumin ya kwanta abuja ya zo kamar ziyawa suka turmushe shi su bi suka danne suka ɗauki igiya suka mai ɗaurin kattamo ɗaurin irin ɗaurin goro suka janyo shi ba tsaya ko ina ba sai a maka ce gashi nan mun je mun ɗauko shi wajen mutanen ana kuri ana maganganu saboda haka suka wahalar da shi suka yaudare shi suka ce ya bar addinin musulunci ya ce ya bari eh to yaya iya sayyidina umar ya ce wallahi mun kasance muna cewa mallahu bi qabilin sirfan wala adlan wala taubatan min ulaika alqaumin lazina amanu summa raja'u ila al-kufri suka ce wallahi Allah ba zai karɓi komai kankanta komai girman tubar mutanen da suka yi imani ko daga baya suka da suka karɓi su- a- a- suka koma kafarci li bala'in asaba masaboda wani bala'i ko da ya same su yace ba mu da muke faɗa ba su ma akan kansu su ayyashi din su ayyashi din suna cewa gaskiya mun hakura Allah mu ba ma daga baya sun yi nadama amma sai suke cewa ina ubangiji ba zai ma karɓi tubar mu ba mun kafirci Allah ba zai karɓi tuban ba ya ce muna da wannan yaƙinin muna da wannan aƙidar har lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina da annabi ya zo Madina akan wannan aƙidar muke har sai da Allah ya saukar da aya akan mutanen da suke tunani cewa eh, eh, Allah ba zai karɓi tuban su ba mu ma da muke magana akan su cewa Allah ba zai karɓi tuban su ba shine Allah subhanahu wataala ya saukar da faɗin sa قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم قل كجا بس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم يا باينا wanda kuka yanke kauna akan kanku kuka za- ku- kuka zalunci kanku la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahmar Allah wannan da mu yake baki da da abin da yake damu kaka yanke kauna daga rahmar Allah inna Allah ya firu zunuba jami'an Allah yana karɓar dukkanin zunubai inna wal gafur rahim hakika Allah subhanahu wataala shine mai karɓan gafara sayyidina Umar yace da jin wannan maganar sai afwan da jin wannan ayar sai dauki alƙalami da tawada da abu rubutu na rubuta na kwafe na rubuta wannan ayar na linke ta na aikawa da Hisham bin Atib bin Wa'il bin Sahmi shi kuma Hisham bin Azib bin Azib bin Wa'il ne sahabi yace da aka kawo takardar da na karanta idan na karanta ba na fahimta me take cewa saboda tsananin yanke kauna da ramar Allah ya ma kasa fahimta me ake nufi da wannan aya yace sai da na kai ga matsayin da ina roƙan Allah Allah fahimtar da ni me ake nufi sannan Allah ya sanya min a zuciyata Allah fa yana nufin ya karɓi tuba me yace ina fahimtar haka na fito a guje ban tsaya ko ina ba na ɗauki raƙumi na ban tsaya ko ina ba sai wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ayyashi shi ma ya to da tsaya ko ina ba sai wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa su kansu wa'innan a addu'a lokacin da suke cikin wannan kuncin da masu raunin musulmai a- a, wanda suka ba su damar towa annabi yana musu addu'a imam al-bukhari a imam muslim ko ko bukhari da wasu ne ma suka rawaita hadisi daga wajen sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na cewa Allahumma ajir ayyash bin abi rabi'ata اللهم أجر آه، سلمة بن ربيع بن آه، بن ربيعة اللهم أجر وليد بن وليد اللهم أجر المستضعفين من ال- من- من المؤمنين اللهم اشدد وضعتك على مدر اللهم اجعلها سنين كسن يوسف الله كتير تدوائنا الله كتير تدوائنا الله كتير تدوائنا abin nan masu raunin musulmai alhamdulillah rabbil alamin inda za- za mu tashi gobe mu ji kuma sauran wanda suka shigo da yadda annabi dai aka yi ta wannan kokarin shigowa madinan nan inda muka ji yalawa mu ladan fatan za su fashi amin amin amin